أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا توتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الجر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا شاتر قوة رمضان هجر من ذا الله صلى الله عليه وسلم 1443 wanda ya yi daidai da ashirin ga watan hudu miladiya 2022 za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci namu mai albarka wadda muka saba a wannan wata na ramadana muna roƙon allah ya datar da mu da faɗan abin da ya yarda da shi da kuma abin da ya saukar ma annabinsa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan ba mu manta ba a muna aya na 127 cikin suratul nisa'i wa yastaftunaka fin nisa'i qulillahu yuftikum fihinna وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا توتونهن ما كتب ما كتب ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما الله أبنجي yana warware abubuwan da ya shafi hukunce-hukuncen zamantakewan aure sai za aka kira suran da suratun nisa ta fara da batun mata da batun aure da batun abin da ya shafi wanda ya raini marainiya a gidansa da batun sadaki da batun har zuwa batun wafati to suran kuma wato tana kawo batu da dama mun karanta abubuwan da suka shafi yaƙi da abubuwan da suka shafi kisan rai da sauransu to a wannan ayan Allah ya kuma dawowa da wasu shashi na dokokin da ba a faɗe su ba a abin da ya shafi hukunce-hukunce na baya to sai Allah yake tabbatar da su a wannan aya na 127 wa yastaftunaka fin nisa'i ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suna neman fatawanka suna tambayanka suna neman ka ba su fatawa fin nisa'i akan mata wa yastabtunaka yana nufin suna tambayan ka ya rasulullah suna neman su samu amsa wanda zai raba musu gardama mun ga wa yasalunaka wa yasalunaka yanda suke da yawa ko wa yas'alunaka anil mahidi wa yas'alunaka anil yatama wa yas'alunaka anil khamri wal maitiri wa yas'alunaka anil jibal ga sunan dai to Allah ubangiji yace wa yastafunaka fin nisa'i ya rasulullahi suna tambayanka suna neman fatawa akan mata Allah sai yace wa manzon Allah qulillahu yuftikum fihinna ka faɗa musu ya rasulullah Allahu Allah madaukakin sarki yuftikum yana ba ku fatawa yana amsa fatawanku fihinna dangane da mata din wa ma yutla alaikum da abin da aka karanta muku ma'ana Allah yana nufin akwai abin da aka karanta muku a baya dangane da abin da kuke tambaya shine abin da Allah ubangiji yake faɗa wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib ko wa la ta'kulu amwalakum ila amwalihim innahu kana huban kabira وإن خفتم ألا تكفئوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعجلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا كو Allah Ubangiji ga abubuwan da ya faɗa dangane da mata ɗin wa atul yatama amwalahum ku ba wa marayu dukiyoyinsu wala takulu amwalakum ila amwalikum kar ku ci dukiyanku ku haɗa dukiyanku da nasu ku cinye innahu kana huban kabira babban laifi ne sannan kuma Allah ubangiji yace wa in kiftum Allah tuksidu fil yatama fankihu ma faba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba har dai wajen da Allah yace wa atun nisa'a sadaqatihinna nihla fa in ibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a to Allah sai yace qulillahu yuftikum fihinna Allah ai yana ba ku fatawa a baya ma ya ba ku fatawa dangane da mata din wa ma yutla alaikum da abin da ake karanta muku fil kitabi a cikin alkur'ani fi yataman nisa'i dangane da marayu mata allati la tutunahunna ma kutiba lahunna waɗanda ba za ku iya ba su abin da Allah ya fardanta a ba su na sadakin su ba an mutu an bar maka ya a gidanka marainiya an bar maka dukiyanta na gadonta da sauransu da ta taso a gidanka to ba za ka kawai tilasta dan idan dai ya zamanto tsakaninku da ita babu dangantaka wanda zai hana aure mun san kuma abubuwan da suke hana aure na dangantaka tun daga kan aihuwa wanda dai muka karanta su a baya hurrimat alaikum din nan wannan abubuwan waɗanda Allah ubangiji ya haramta mutum ya aure su to ba su cikin wanda Allah ya haramta a aura sun samu kansu marayu a gidanka kuma ba za ka iya ɗaukan sadaki daidai da yadda Allah ya ce a ba su a girmama su a kimanta suka ba su ba to Allah ya ce kar ka rike su ka tilasta musu ka tauye musu haƙƙinsu wa ma yutla alaikum fil kitabi abinda ake karanta muku cikin alqur'ani fiye taman nisa'il lati dangane da mata marayu waɗanda la tutunahunna ma ku ci balahunna ba za ku iya ba su ajin da aka rubuta a ba su na sadakinsu ba wa atun nisa a sadukatihin na nihla ku ba su abin da ya zama na sadakinsu bayarwa ba tare da kun yanke ba ba tare da wato kun kun kun ba wato kun rike shi kun hana bayarwa ba dan sadaki din akwai hukunce hukuncensa akwai sadakin da za a bayar da shi naqadan shine bahaushe yake cewa lakadan ko akwai kuma sadakin da akan ba da shi ajalan a ce zuwa wani lokaci kun yi agreement daban da ma idan bazaura ne to kun yi agreement da ita kun san bazaura ita take fanshe sadakinta da hannunta har ciniki suka yi nawa za ka bani dan baka naira kaza wannan kuma duk ba laifi bane ba na ba zan iya bayarwa ga baki ɗaya ba zan ba da rabi to shi kenan zuwa yaushe za ka bani rabi lokaci kaza dan naji wata ta yi tambaya wai wai ita mijinta ya aure ta amma shekara goma sha ɗaya bai bata sadakinta ba yanzu ya da ta yi to Allah ya ce a watar gabuna an tanki huhunna kuma kuna kwaɗayin ku aure su wal mustad'afina da raunana min alwiljani na daga yara ƙanana to Allah Ubangiji ya ce ku tsaya ku kula da abin da ya shafi haƙoƙinsu kada idan ba za ku iya ba su abin da Allah ya ce a ba su ba ku riƙe su ku ku tauye musu haƙƙinsu kada ba za ku iya ba su abin da Allah ya ce a ba su ba domin kuna son ku ci gaba da riƙe dukiyansu da yake gurinku ku ce za ku rike su ku aure su ba tare da abin da Allah Ubangiji ya tabbatar kun tabbatar da shi ba kamar misali ba ta yi ba wata kyakkyawa ba ce tabi'a da kun san shi zuciya an gina shi akan san kyakkyawan abu ko alqalbu qad adnahu hubbul jamal shi zuciya kullun yana san kyakkyawan abu to kila ba kyakkyawiya ba ce kila ba irin nau'in macen da kake so bane sai kuma ka tilasta mata ka tauye haƙƙinta ka barta a karkashin ka to Allah ya ce a'a ka rabu da ita ka sarraha mata Allah Ubangiji ya ce wa ma'aikula alaikum fil kitabi fi yataman nisa'i allati la tutunahunna ma kutiba lahunna wa targabuna an tankihuhunna wal mustadafina min al wildani wa an taqumu lil yatama bil qist Allah ya ce lallai ku tsaya da adalci dangane da marayu ku tsaya da adalci dangane da marayu wa ma taf'alu min khairin abinda kuka aikata na alkhairi fa inna Allah kana bihi alima Allah Ubangiji ya sani ba abin da ya ɓuya ma Allah duk abin da aka yi komin daren daɗewa Allah Ubangiji sai ya bayyana shi ya kawo abin a bayyane duk abin da aka ɓoye shi komin daren daɗewa Allah Ubangiji sai ya fito da wannan abin a sarari saboda da babu abin da yake ɓuya ma Allah a cikin dare ko a cikin rana ba abin da yake ɓuya ma Allah wannan sahabban manzon Allah ne suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da abin da ya shafi marayu mata da suke cikin gidajensu sai Allah ubangiji ya sake warware musu dangane ƙarin gisa abin da aka warware musu a baya an fahimta ko na'am وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن إن الله كان بما تعملون خبيرا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعرادا فلا جناح عليهما أن يصلها بينهما صلها والصلح خير وأخدرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا الله يتي وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا إذا مات wato mata wanda take rayuwa da mijinta a gidan mijinta ta ji tsoron nushuzan wato ƙauracewa nisanta min ba'aliha daga mijinta au iradan ko kawar da kai ta ga mijinta yana basar da ita a'a yana kawar mata da kai a'a yana nisantanta gurin kwanciya baya kulawa da ita irin kulawa na soyayya ta atifar zuciya da kuma sha'awa ta zamantakewan aure to fala junaha alaihima an yusliha bainahuma ko an yasalaha bainahuma sulha duka kira'a yanzu babu laifi a tsakanin su an yusliha bainahuma su sulhun ta tsakanin su sulha da wani sulhu da zai daidaita tsakanin su daga wannan baraka na kau da kai da take samu daga mijinta wa sulhu khairun shi sulhu alkhairi ne wa uhdiratil anfusush shuhha kowace rai an ba ta wato ƙwauro a kan abin da take so idan rai tana son abu to tana da ƙwauro wajen wannan abin wa in tumkinu wa tattaqu idan kuka kyautata kuka ji tsoron Allah fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira lallai Allah ubangiji ya kasance masani ne da abin da kuke aikatawa Allah Ubangiji ya san abin da kuke aikatawa kuma zai saka ma kowa akan abin da yake aikatawa anan wannan aya ta sauka akan wato matar manzan Allah matar manzan Allah kamar yadda ya zo cikin hadisin al-Imam Tirmidhi daga ruwayan da aka karba daga Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu matar manzan Allah Saudatu ibn Zam'a Saudatu ibn Zam'a matar manzan Allah ce sai ya zamanto yanayin girma ya shige ta sai tana ganin wato annabi baya kulawa da ita irin sauran matansa ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallama yakan nisance ta wasu lokuta sai ta zo ta samu manzon Allah ta ce ya rasulullah ni ina son in ci gaba da zama a matsayina na matanka iya alfarman in zamo ni matar manzon Allah ne ya ishe ni kwanakin ɗaki na na kyautar da shi ga Aisha ummul mu'minin sai da tuna Aisha ni dai kawai ka bar ni a matsayin matanka in ci gaba da zama a matsayin matanka shikenan Allah sai ya saukar da wannan aya wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan idan wata mata saudatu ibn zam'a akan ta ne amma ba iya sauda ba kowace mata ce a duniya tana zaune da mijinta su biyu ne a gurin mijin ko su uku ko su hudu sai girma ya kama ta sai ita kuma tana son ko da yaushe tana ganin mijinta a ɗakinta ana irin abubuwan da ake yi a ɗakin yara wanda amare ne na gidan ko tana son ita ma ta ga ana mata sai zama to mijin kuma yana nisantanta to manzo Allah yace babu laifi fi yarjejeniya da mijin wane ji fa ka bar ni kawai a ni yanzu girma ya kama ni waɗancan ƴan uwan nawa na bar musu kwanakin nawa ni dai in ci gaba da zamana kawai ka bar ni ka rufa min asiri in ci gaba da zamana a gidan ka shikenan wannan ba laifi bane ba laifi bane ai yarjejeniya tsakanin mace da namiji dangane da wato wani abu idan suna tsoron rabuwa kamar misali ko da abin da ya shafi kwana kana da uzurori na ya wace ya wace ba ka zama a gari matanka kuma tana bukatan ta ga mijinta a kusa da ita ko da yaushe ko sai ka ce mata to wance kin gani dai ga yanayin da nake ciki ni bana da lokaci bana son kuma na tauye miki hakinki a'a ni na yarda duk a wata ɗaya in samu ranan ka koda kwaya ɗaya ne wanda zaka kusance ni a matsayina na matarka shikenan idan ya yarda shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce din namijin da ya kusanci matansa a wata sau ɗaya ya sauke haƙƙin da yake kansa sai dai kawai idan ya shige so ya shige wata ɗaya ne wata ɗaya wata biyu wata uku wata hudu to aure zai iya lalacewa sabila da shi nikahu shine dukhulu shay'in fi shay'in wani abu ya shiga cikin wani abu wani abu ya shiga cikin wani abu to babu laifi yarjejeniya tsakanin mace da namiji dangane da abin da ya shafi wato rashin jituwa na zama kamar mata ce na ɗauke maka abin da ya shafi wahalan wahalan ciyarwa misali ka aure hajiya haka ga yanzu maza ana son hajiya ni hajiya nake nema hajiya wanda take Abuja hajiya nake nema to dai kai hankali wajen neman hajiya kar ka je ka nemo hajijiya eh san banza ya kai ka zuwa ga neman hajijiya ko kowa da ka ga yanzu hajiya hajiya mijin hajiya ne ai mijin hajiya ai ni yanzu ni yanzu hajiya kawai nake nema wanda sai dai na je na faka a gidanta a kawo min ruwan sanyi a kawo min abinci na ci na yi da'ani na tashi na dawo gidana babu laifi babu laifi mace ta ɗauke maka wani nau'o'i na abin da ya shafi nauyin rayuwa na zamantakewan aure ta ce ta ɗauke maka domin ku ci gaba da zaman aure babu laifi a ƙarƙashin wannan nema al-imam al-qurtubi ya faɗi cikin al-jami'u li ahkamil qur'an yace a wannan aya akwai raddi zuwa ga jahilai wanda suke ganin idan mata ta tsufa ma namiji namiji kar yayi yunkurin misali kun kun taso wato ka auri mace tun da ƙuruciyanta sai ya zamanto ta tsufa ta samu kanta cikin yanayin tsufa to wai wasu jahilai suna sukan wannan mutum in ta samu kanta a yanayin tsufa ka sauƙaƙe mata ka ce ka sake ta amma ka bar ta cikin alfarmanka wasu jahilai suna sukan wannan ba laifi bane kuma Allah bai hana ba da ka rike ta fa in fakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan in ma ka rike ta kana kyautata mata in ma kuma idan zuciyanka ta ji yana maka wani abu dangane da ita sabila da girma ka sauye ka sauwake mata ka sauwake mata tana da yaya tana da yara tana da albarka na zamantakewar da ya faru tsakaninku shine al-imam al-qurtubi ya faɗi cikin al-jami'u yace fi hadhihi al-aya min al-fiqh الرد على ظن على على ظن الجحال a wannan aya akwai raddi ga zato na jahilai allazina yarawna anna ar-rajula idza akhadha shababa al-mar'ati wa afannat la yanbaghi an yatabaddala biha wanda suke ganin idan namiji ya zauna da mace kuma macen ta yi shekaru yana buƙatan aure a'a kada ya canja da wata mace ya ce to ai gashi nan saudatu bintu zam'a matar manzan Allah ne ta fuskanci irin wannan yanayin dangane da manzan Allah kar kuma wani a zuciyarsa ce manzon Allah ne dai ya haka ko da wasa annabi sallallahu alaihi wasallam sama da tunaninka duk abin da manzon Allah yake yi yana yi ne domin a shar'anta mana a samu mana sauki idan bai yi ba ya za a yi a samu hukuncin ya za a yi a samu hukuncin shine zaka ga wani jahili idan an ce masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yana yakan je gurin matansa lokaci kaza ko yakan yi kaza ko yakan yi wanka tare da matansa ko yakan yi sai ce manzon Allah kuma idan manzon Allah bai yi ba ta ina za a za a sunnanta maka ta ina za ka samu hukuncin Allah manzon Allah shine shugaba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin balul bashar yake ba mala'ika bane shi ya fi mala'ika ba aljan bane shi gaba da aljan mutum ne shi amma ba sauran mutane ba ba irin sauran mutane ba muhammadin basharun la kal bashar bal huwa kal yaqut bainal hajar annabi muhammad mutum ne ba irin sauran mutane ba shi kaman dutsen diamond ne a tsakanin sauran duwar wasu to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan abun ya faru tsakaninsa da sauda Allah ya yi haka ne domin ya fitar mana da hukunci wanda mu za mu samu saboda kar mu yi wani abu bayan manzon Allah halaka ya sauka mana ga saudatu bintu zam'a matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bidurto manzon Allah ta ce dan dauke wasu kwanaki na na ma bar kwanaki na ga Aisha a wani ruwayan kuma aka ce samun sai da tuna Aisha ta yi ta ce ga abin da ke tsakani na da manzon Allah ko ko wannan ruwayan ba sau da aka ce ba safiya aka ce sai da tuna safiya wani abu ya faru tsakaninta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta samu sai da tuna Aisha ta ce to kin ga ga abin da ya faru tsakanina da mai gidanmu manzon Allah ba na gane ma shugabana manzon Allah saboda haka ina son ki sulhunta tsakanina da shi ki kawo karshen wannan abin na bar miki rana na na kaza na bar miki shi shikenan ko sai da tuna Aisha ta yi haka shikenan kuma Allah ubangiji sai ya tabbatar da haka shikenan ba laifi ba damuwa annabi yana son sai da tuna Aisha yana son ta an tambaye shi wa kafi so a mata yace Aisha a maza fa yace babanta sayyidina Abubakar eh wani kar kuma yazo yace zai ce to ya kusan ya kusanta kenan fiye da na na Fatima na na Fatima ai ita manzon Allah ita ai yankin jikin manzon Allah ce Fatimatu bada'atun minni jikin manzon Allah ne ita kaga idan za a yi maganar soyayya kuma ba za a zo kana kana maganar soyayya ka ce kana son jikinka ba ko a cikin mata ba wanda yake so kaman Aisha amma Fatimatu ita kuma bada'atul rasuli ne ummu abiha ne ita jikin manzon Allah ne ko ciwon kai sai wallahi yayi annabi ya ji ko sauro ya cije ta sai annabi ya ji abin da ta ji a jikinta wasu sun ce to wannan dalilin ne aka saukar da wannan ayan akan sai da tuna safiya wanda wannan wato ta samu rashin jituwa da ita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bata gane ba sai ta nemi sai da tuna Aisha ta nema mata sulhu tsakaninta da shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma ta nema mata ta ce dan bar miki wasu kwanaki daga cikin kwanaki na shine Allah ubangiji ya ce wa in imra'atun khafan min ba'liha nushuzan idan wata mace ta ji tsoron nushuzan kauracewa nisanta nushuz shine attaba'u shi kuma iradan shine kama bar mata magana in ka shigo ta kalle ka ka juya kai shine iradan nushuzan ko shine ko a gurin kwanciya ka juya baya ka kaurace mata tana fuskantar wannan kalubalen ka san kuma daga lokacin da mace ta ga miji baya kula ta baya ba ta fiska baya kwanciya da ita baya kula da hakkinta to daga lokacin kuma ana tunanin me zai biyo baya ko shika ne zai biyo baya ka ko shika ne zai biyo baya ka to Allah yake a fala junaha alaihi ma an yasalaha bainahuma babu laifi su sulhun ta tsakanin su ma'ana su zauna su tattauna idan misali tsohuwa ce ta girma kai kuma kana da wata yar budurwan yarinya shagwababbiya a gida wanda ranka yake zuwa ga wannan yarinya to ni fa ba zan iya ba fa a tsaya tsaya mai gida kwanakin nan nawa na bar ma wance ni dai bar ni a matsayin matarka babu laifi wannan su yi wannan yarjejeniya fala junaha alaihi ma an yasala bainahuma sulha wa sulhu khairun sulhu alheri ne sulhu alheri ne ba iya sai a maganan aure ba a komai ma sulhu alheri ne duk wani abin da aka samu shiqa aka samu khilaf aka samu munafafa aka samu barahasa to Allah ubangiji yana kira zuwa ga sulhu la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas ko Allah yayi ya ce babu alkhairi cikin mafi yawan ganawa da zantawa kaman a ce sadaka ne za a gana a kai ko ko umarni da kyakkyawan aiki ko a daidaita a yi sulhu tsakanin mutane sulhu alkhairi mu duba abin da ya faru sulhul hudaybiya wanda manzon Allah da kansa yayi tanazul akan abubuwa da yawa wanda haƙƙin sa ne amma domin a samu sulhu annabi yayi mafarki kuma mafarkin annabawa gaskiya ne لا تنشد الوحي من رؤياه إن له قلب إذا نامت العينان لم ينم وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه هال مختلف تبارك الله ما وحي بمكتسب وما نبي على غيب بمتهم to annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi mafarki mafarkin tana bayyana ne ka falaki subhi kaman ketowar asubahi kawai yayi mafarki wannan mafarki shine yana shiga garin makka a halin mai umra la tadkhuluna al-masjid al-harama insha Allah aminina muhallikina ru'usakum wa mukassirina la takhafu annabi ya ga haka shikenan sai annabi ya ce a fita kawai aka fito da shi da sahabbansa wajen dubu hudu suna tafi tare da manzon Allah aka zo sai da aka zo dab da shiga garin makka kawai shi kenan sai mushrikan makka suka tada tawai suka ce wallahi ba su yarda annabi ya shiga garin makka ba ba yanda za a yi mutumin da an san muna yaki da shi kusan shekara goma muna yaki da shi rana ɗaya kawai ya zo ya ɗaga tuta ya shigo cikin garin mu ai ya ce mu da yaki mu ba mu yarda ba annabi ya tura sayyiduna usman sayyiduna usman ya je ya faɗa musu ba fa yaƙi aka zo yi ba fa an zo ne a tsawafi a bauta ma Allah a koma ba an zo yaƙi ba ne ba a yaƙi a cikin garin makka suka ce ba su yarda ba suka nuna masa sayyiduna usman ka'aba suka ce kaje inda ka yi tsawafi so dubu bismillah ka je kai amma shugabanka kan ba zai yiwu ba sai duna Usman ya kalle sai ya ce to me zan yi da ɗakin babu manzan Allah na isa in zaga ɗakin manzan Allah bai zaga ɗakin ba eh shi kansa karishman ɗakin annabi Muhammadu ne na annabi ne karishman ɗakin duk abin da ake gani a Kaaba ake nema wallahi annabi Muhammadu ake nema annabi ake nema sallallahu alaihi wasallam shikenan sai bayan haka sai suka turo wani sahal aka zo maganar sulhu wanda ake kiransa da sulhul hudaybiyya a wannan sulhul hudaybiyyan ne aka ce manzon Allah domin zaman lafiya da sulhu ya karbi abubuwa da yawa wanda sauka yayi akan abinda haƙƙin sa ne dan daga cikin abubuwan da aka rubuta a cikin sulhun idan mutum yayi hijira daga makka zuwa gurin manzon Allah to annabi zai mayar musu da shi zai ce masa ya koma idan kuma mutum yayi hijira daga gun manzan Allah ya je gunsu to da su rike shi ba zai dawo ba sannan za a shekara goma babu yaƙi sabila da yaƙi ya riga ya karya tattalin arzikin su to da a shekara goma ana zaman lafiya babu maganan yaƙi sulhu da rigi rigi rigi sulhu kusan aka yi ta rubutawa aka ce da katibin manzan Allah sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu shine ke rubuta sakon da farko ya rubuta bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillah sahalu yace mu ba mu san wani bismillahir rahmanir rahim ba ba mu sani ba sai dai bismika Allahumma annabi ya ce goge ya goge sunan Allah ya rubuta bismika Allahumma ya rubuta min Muhammadin Rasulillah ya mu ai ba mu san shi a Rasulillah ba da mun san shi a Rasulillah ai da ba a zo wannan wajen ba mu mun san shi a Muhammadu dan Abdullahi ne ka san su kuma ana taba manzon Allah zaka gane waye su kawai ka gane ana taba manzon Allah to zaka ga duka ira'izan su ya motsa annabi sai ya ce ka goge sai ya ce ya yi shiru annabi ya ce goge ya ce wallahi wannan hannun ba za ta goge muhammadu rasulullah wannan hannun bai isa ya goge sunan muhammadu rasulullah annabi shi ya goge aka rubuta min muhammad ibn abdullah aka rubuta yarjejeniyar da aka rubuta shine lokacin sahalu da ya koma gurin mutanen makka ya ce wallahi na je na ga mutanen da ba ku isa ku iya komai da su ba na je na ga jajirtattu a gaban shugabansu masu sadaukarwa wanda ban taba ganin wasu mutanen da suke sadaukarwa shugabansu kamar sa ya ce na je kisra na ga irin yadda kisra yake da fadawa da mulki da sauransu na je na jashi habasha ethiopia na ga irin mulkinsu na je kaisara na je jam ya ce amma ban taba ganin mutanen da suke girmama shugabansu kamar sahabban muhammadu ba idan ka gansu a gabansa ka annama ala ru'usihim at-tayru kai ka ce tsuntsaye ne a kawukansu shi kansa tsuntsu bai san akan dan adam yake sauke ba ya zata akai tsuntsu dai sauka akan ai kana motsi zai tashi to yanda ka san gumaka haka suke zuba a gaban manzon Allah saboda nutsuwa da girmamawa yace idan kuma na alola kai ka ce da su kashe junansu akan ruwan alolansa ba su bari ruwan alolan annabi ya diga a ƙasa za su tare su shanye su kurɓe in yayi kaki su caɓe su shafa a jikinsu su mulka a jikinsu to yanzu wannan irin wannan sahabin zai dawo yanzu ya ga wani dan tasha yana ce wai wa yana ce yana ce wai annabi muhammadu mutum ne kamansa bai wacce kalar da kansa ba eh tinin zai raba kansa da gangan jikinsa waye kai waye babanka za ka ce kai da manzan Allah ɗaya ne ba a yi ka ba kuma wallahi tallahi ba za a yi wanda zai zamo daidai da manzan Allah a idi nazaran fil khalqi ta'lam bi annahu ka ahmada lam yunsha wala huwa yunsha ka sace kallon annabi ka kuma kalla in ma a mafarki ka tashi sace watsake idanka sun marji albasara karratayn yankalibu ilayka albasara khasi'an kai ka san ƙarya kake kai da manzon Allah ba zai bane to a wannan sulhun aka ce lokacin da manzon Allah ya karbi cewa za a yi sulhu sayyidina Umar fitowa ya ce haba ya rasulallah ya ce shin kai annabi ne daga Allah amma fa ba wai ya faɗa wa manzon Allah bane da rainin cewa yana kokwantar annabtan manzon Allah yana istifhami ne domin jajanta yau mu ne za mu koma mu karɓi kaskanci yanzu mu ne za mu karɓi kaskanci yau sabiya da shi din nan barde ne na manzon Allah shi baya da baya da sassauci akan manzan Allah mutum yana zuwa zai yi abu zai ce wallahi zan balla kanka yanzu ba shi bane lokacin da ake magana akan sulhul hudaybiya lokacin da ake magana akan asra badri yace a babu kowa takobi ya tara kan dan uwansa shine ya bade haka yace ya rasulullahi ba za mu kai kar mu karbi kaskanci kai annabi ne daga gurin Allah kuma yau ka ce za mu shigo kuma mu ko ya fita a fusace gurin sayyidina abubakar ya abubakar shin kan annabi ne annabi muhammadu ba kokonto yake yi ba girman al'amarin ne yake taɓa zuciyarsa yau a ce manzan Allah zai juya shi a tunaninsa yana ganin kamar rashin nasara ne a ce manzan Allah ya juya na abubakar ya taɓa kafaɗar sai ce kai ka nutsu annabi ne manzan Allah ka nutsu annabi muhammadu ne aka ce daga baya sai da ya yi ta ibaju yana neman wannan maganan da ya yi wannan maganan da ya yi yana yana roƙon Allah Allah ya yafe masa wannan maganganun da ya yi amma kuma maganganu a yanda maganan suka zo ba yana maganan ya raina manzon Allah bane ba haka ba ganin girman yau ga annabi ya fito ne annabi ya koma bai je gurin da bai je ba haka kuma aka karbi sulhu wa sulhu khair sulhu alheri ne a ko'ina tun lokacin da kuka samu baraka kuka samu rigima tsakaninka da wani ya zo aka yi arzin sulhu ka karba ko an cuce ka ka karba ko an zalunce ka ba ku san halin mutane ba ne mutane sukan yi ta tsokanan ka su yi ta caccakan ka su yi ta rankwashin ka suna muntsinin ka mutanen banza saboda su ga ka fito da fiƙoƙin ka ka fito da huwiyan ka na bacin rai sai su yi screenshot ɗin ka su su ɗauki hoton ka lokacin sai su nuna ma duniya ta ce kun ga suran wane ai haka wane yake ka gane ma'ana duk lokacin da jahili ko wawa ko magauci ya nemi ya tsokale ka domin ka yi rigima da shi ka rabu da shi sabila da idan ka biya masa ƙarshe shi dai yi galaba a kanka saboda shi mutumin banza ne kowa ya san shi mutumin banza ne to shi kuma yana tsokanan ka yana son ka fito da nau'in bacin ranka ka fita daga yanayinka sai ya ɗauki hotonka sai ya nuna wa duniya ya ce kun ga suran wani yasa wallahi duk abin da aka mana shikenan sai mu dawo cikin hankalin mu ce ba damuwa ba damuwa min ya ce in ji idan zamu biya abubuwan da ake mana irin abubuwan da zamu yi na martani da da jan baki da giredu da mu saka muna bin wasu dakatirai shedanu amma haka kawai sai muka bari sabila da wanda ya bari dan Allah Allah ubangiji yana tare da shi shi yasa suka ce la tunafisu sufaha la tunafisu sufaha فيستغلبونك بخبرتهم في نكاح السفيه فيستدرجونك ويغلبونك karabu da zance da wawaye idan mutum wawa ne ka bar musu da shi in jahili ne mutum to ka bar musu da shi ka bar musu da jahili sabila da jahili zai yi ta maka talala yana jawo ka sai kana kokarin ka fahimtar da shi shi kuma ba fahimta yake so yayi ba so yake iya jawo hankalinka ya zamo daidai da nasa dan ka masa magana irin nasa shikenan kawai sai ya nuna maka kwarewa irin na wawaye sai yayi galba a kanka yasa al-imam shafi'i yace ma nazartu aliman illa ghalabtahu wa ma nazartu jahilan illa ghalabani ban taɓa yin munazara da ni da malami ba sai na fi ƙarfin malamin sai na yi rinjaye a kansa amma duk lokacin da zan yi munazara na yi cece ku ce na yi iwar tsakani na da jahili to jahilin sai ya yi rinjaye a kaina yasa idan jahilai suka zo suna wabarundo a kanmu suna haukansu suna tsalle-tsallensu suna zagin mu sai mu ce ƙalu salama ko fa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi haunan wa idza khatabahum al-jahiluna kalu salama in ka zo ka taka mu ma sai mu sai mu ce ya hakuri sai mu gyara kafa mu ce shige shige shige ya da jahili ne kai bara mu kula ka ba mu kula jahili ba mu kula jahili wa uhdiratil anfusu shuha kowace rai wato wato an hadarto mata an ba ta kwauro akan abin da take so abinda wannan wa uhdiratil anfusu shuha yake nufi shine kowace rai tana da kwauro akan abin da take so ita wannan tsohuwan matanka tana ƙwauran ta ɗauki kwanakin nan nata ta bayar ma wancan kishiyan nata kai kuma kana ƙwauran soyayyen da kake yi ma wancan ƴar ƙaramin budurwar zuciyanka ya riga ya karkata zuwa gare ta to kana ƙwauran ka yanke wannan soyayya to kowace rai tana da ƙwauro akan abin da take so an gane ko ita matan wanda ta girma wanda ka kau da kai gabarinta tana ƙwauro akan lallai a bata hakkinta a bata dararanta a bata ranakunta a bata soyayyanta kamar yadda aka ba ma yar budurwanta ita kuma ranka budurwar ranka nan ita kuma tana burin wancan budurwan ba ta son ta ɗauko abin da wato take samu a can ta kawo gurin da yanzu babu wannan abun ba za ta samu wannan abu shine wa uhdiratil anfusu shurha wa in tufsinu amma Allah ya ce idan kuka kyautata idan kuka kyautata a abin da ya shafi nafaka ciyarwa babu bambanci ka bambance tsakanin babban matanka da karaman matanka manzon Allah ce babu bambanci duk wanda yake fifita ma tsakanin matansa wajen ciyarwa yake fifita tsakanin matansa wajen abin da ya shafi a yau da gobe dinki ciyarwa tufatarwa rayuwa to manzon Allah ce ranar kiyama zai tashi gefansa ɗaya a shanye a shanye sai tashi kuma ta ku yi haƙuri haka Allah Ubangiji ya halicce ku ko ɗin nan ku ne shugabannin duniya amma Allah Ubangiji ya yi ku masu raunin addini da hankali kuma Allah Ubangiji ya saka ku cikin kulawan mazaje ku yi haƙuri duk matan da ta yi biyayya wa mijinta wallahi ‘ya'yanta za su bi ta rannan na faɗi wannan magana na faɗa ina maimaitawa magana ne mai tsadan gaske mai tsadan gaske duk matan da ta bi mijinta to ‘ya'yanta za su bi ta ko da mijinta yana zaluntar ta ‘ya'yan za su bi ta kuma za su yi albarka kuma za su amfani jama'an duniya duk matan da ta yi bore wa mijinta ba ta bin mijinta ko da mijin na zalintanta sai ta ce za ta rama ta na zalintarsa to abin zai bi ‘ya'yanta ‘ya'yan ba za su bi ta ba kuma ba za su bi mutanen duniya ba za su bi ‘ya'yan ba ba za su zama masu albarka ba saboda haka mace ta yi haƙuri a halin da ta tsinci kanta a gidan miji ta yi haƙuri idan ta yi haƙuri Allah Ubangiji zai ba ta nasara Allah Ubangiji zai taimake ta Allah ya ce a kyautata Allah ya maza Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin waɗanda kuke aurata ku yi adalci shi ta a abin da ya shafi yarjejeniya ba za ka yi yarjejeniya da matanka ka fifita amarya akan uwar gida akan nafaka ba ko ka fifita wancan da wancan akan gidan zama ba ko ka fifita wancan da wancan akan tufafin sakawa ba mata daidai abin da ka yi ma kowanne to abin da za ka yi ma kowace ce sai dai kuma akwai urfi ɗaya shine kowace mace za ka mata irin abin da ka samu a gidansu haka take misali ba za ka aure 'yar ɗan wace sannan kuma ka auro 'yar alhaji wani maran a bacin zama da da karo ne sai da shi nake yi ko sai ka hada su wajen nafaka yar dan wata kila tana shiga tana shiga babban motan da ya kai miliyan 500 ko ba haka ba tana rayuwa irin na jin daɗi yau tana London gobe tana Switzerland jibi tana Dubai ko ba haka ba yawa wannan kuma dama sun fito ne a gidan ibadun rahman irin mu ko saboda haka wancan zaka kula daga gidan da ta fito sai ka yi mata gwargwadon gidan da ta fito mace idan baka da yanda zaka ɗauke ta to kar ka ɗaura ma kanka kar ka je ka ga yar masu kuɗi cikakkun masu kuɗi ka zo baka da ko titi ka ce zaka je ka auro ta baka nemi zaman lafiya ba baka da ko kwabo a aljihunka ka ce zaka auro ta tana tuka mota ko kike baka da shi ka ce zaka auro ta Allahumma he dai idan ita ta ganka ta ce tana so ko ba haka ba shi kenan babu damuwa amma kai ka je ka ɗauko ta yaya za ka yi wajen nafakanta da kula da rayuwarta da sauransu kowa ya ɗauko kowace ƙwarya ta biyo gaminta ko kowa ya ɗauko daidai da shi kar ka je ka shawo abin da ya fi ƙarfinka yawwa ka san kuma yanzu samari akwai buri akwai buri ana kyallo wata daka ga ana ta kai komo aje a dawo aje a dawo aje a dawo yanzu ma har a facebook ake soyayya a facebook daka ga wata kawai ta maka dau ta maka garau kenan kawai ku fara soyayya to in ba ku haɗu ba kar ka yadda ya aure don kula ne a buhu kula ne a buhu idan baka gani ba sai ka gani ma idan ka kaga komai da komai ka shaida shikenan sai ka shiga idan ba haka ba daban da yanzu lokacin da ake snapchat din nan ake filta masu haske hasken nan da ka auro wata kaza ci baturiya ne sai ka zo ka ganta dilim wallahi ganta dilim Allah ya kyauta in tusinu wa tattaqu idan kuka kyautata kuka ji tsoron Allah fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira lalle Allah ubangiji masani ne da abin da kuke aikatawa na'am ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما
muna ba wa mutane haƙuri dangane da abubuwan da gidan rediyo suke yi mana kowa ya sani sama da shekaru biyar zuwa shida albarka rediyo suna saka karatu ba ma albarka rediyo ba har da blog fm amma matsalar da muke samu da albarka rediyo ba wani gidan rediyon da muke samun wannan matsalar da shi a ciki akwai zalunci akwai tauyaya haƙƙi kuma mun bi mun bi mun yi magana mun yi magana an ki gyara saboda haka muna ba wa mutane haƙuri bana ba mu musu magana ko so ɗaya ba tun daga kan yanke karatuttukan mu da suke na farko kenan na biyu saka kiran sallah a tsakiyan karatun kuma bayan an saka kiran sallar a kira sunan wasu sama da mutane ashirin wai su suka ɗauki nauyin kiran sallah sama da mutane ashirin wanda sai an ɗauke mana mintoci kusan biyar ko goma bayan sun yayyanke kuma karatun yana zuwa minti hamsin ko minti hamsin da biyar da su yanke to Allah yana gani kuma wallahi da awon mu ta fi ƙarfin gidan rediyon su ji su ƙara ji sun ji su ƙara ji da'awar mu ya fi karfin gidan rediyon yawa ba kuma kyauta ake sakawa ba dubu ɗari shida ake biya a saka karatun wanda bai ji baya ji yawa ba su saka mana kyauta amma kuma ga abin da suke mana suna kasuwanci da lokacinmu suna ɓata lokutanmu to duk wanda yake bin karatunmu a albarka rediyo ya ji ya ƙara ji iyakanta bana wata shekara ba mu babu albarka rediyo ba mu babu albarka rediyo wata shekara su ma gidan rediyon su ji in ma sun yanke oho babu damuwa mun bi mun bi mun bi kadin mu mun bi haƙƙin mu ba mu samu hakan ba to muna da guraren da ake yada karatun mu da yawa akwai gidajen TV da ake sakawa alfaida TV gidan TV mu ne ni ne manajin darakta na gidan TV in na ce a rana a maimaita karatu na sau biyar za a maimaita na ba zai cutar da ni ba akwai kafafe na facebook akwai kafafe na youtube akwai kafafe na tiktok instagram duka ana yada karatuttukan mu ba zai rage mu da komai ba amma za mu canja wani gidan rediyon wata shekara muna kuma kyautata zaton ma wata shekara mu kirkiri gidan rediyon a bauchi namu Allah ya samu dace wa iya tafarraka yubni Allah kullum min sa'ati wa kana Allah wasi'an alima Allah ce wa iya tafarraka idan suka eh walan tastati'u walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau ولو هربتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمؤلقة وإن تسلموا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما الله يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء بذاكوا إيا ليلة تتكالوا ما تاوجنسوا إيا با duk wani namijin duniya babu wanda zai ce ina yana da mata kwaya biyu san da yake musu daidai da daidai ne dole zai samu ya fi san ɗaya akan ɗaya amma kar ya nuna bambanci walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal mayl kar ku ƙaurace ku wato ku karkace kullal mai dukkan karkacewa ku bar ɗayan macen naku fata zaruha sai ku bar ta kalmar allaka kaman ratayayyen abu wato ita ba matar aure ba ita kuma ba sakicciya ba mijinta baya mu'amala da ita na aure ita kuma bai take ta yaje ta je ta yi aure ba fata zaruha kalmar allaka wa in tuslihu amma idan kuka sulhunta wa tattaku kuka ji tsoron Allah fa inna Allah kana ghafurur rahima Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jin kai ne gobe in Allah ya kai mu zamu dawo mu ji kan ayin insha Allah sai mu shige daga yanda muka tsaya Allah ya ba mu lada abin da muka karanta daidai abin da muka yi kuskure Allah ya fi mana tambaya na'am na'am na'am bayan gaisuwa ina malam fatan alkhairi na'am yana tambaya akan me bambancin kungiya da ɗarika kungiya da ɗarika to zan yi wannan bayani amma kafin da shiga cikin wannan bayanin akwai karatun da jiya muka ɗauko dangane da abin da ya shafi aƙida na ahlus sunna na gaskiya eh mun ɗauko wannan karatun idan saura minti uku ya rage sai ku taɓa ni shikenan sai mu koma kan wancan insha Allah mun ɗauko bayani akan masu aƙidan cewa Allah ubangiji yana sama ya bar ƙasa wato shi ba'inun an halkihi ne ma'anan da suke cewa yana sama shine wato yana can nesa ne kamar yadda wato wani shugaba yakan hau can gidan sama to su haka suke siffanta Allah ta'ala sai muka ce musu wannan ba daidai bane ba aqidar ahlus sunnati wal jama'a bane muna cikin karanta maganganun malamai akan wannan aqida ta cewa Allah na sama aqidan da suka tara cikin kitabut tauhidi da usulus salasa muna cikin yi sai lokaci yayi saboda haka za mu ƙara wani abu a kai abu mansur abdulkahir al-baghdadi wanda ya rubuta littafin alfarku bain al-firaq wanda yake da littafin ya duba darul ma'rifa babban littafin kenan darul ma'rifa ya duba shafi na ɗari biyu da tis'in da biyu ku buɗe kunnen ku ji abin da abdulkadir abdulkadir al-baghdadi yake faɗi dangane da masu aƙidan Allah na sama ku ji yace wa ajma'u sun yi ijma'i ai ahlus sunna malaman ahlus sunna sun yi ijma'i ala annahu la yahwihi makanun akan cewa Allah ubangiji babu wani guri almakan wani waje da ya taro Allah ai sama waje ne ko to babu gurin da ya taro Allah da sama da ƙasa Allah ya halittar da su ne sai ya riskar da su da suka zo sun tarar da samuwan Allah ne to ba zai zaman to Allah ya shiga cikin su ba kenan a addin yanda suke akwai samuwan Allah a gurin an fahimci wannan mawjudun bila makan wala yakhlu minhu makan yana sami ba a cikin waje ba amma kuma babu wajen da ya balle ya zamo baya tare da samuwan Allah sannan ya ci gaba da cewa wala ya jiri alaihi zaman zamani baya gudana ga Allah Allah baya da yamma ko safiya ko yini ko hantsi ko maraice a'a Allah baya da shi shi ala kilafi ma za'amal hashamiya sabanin yanda kungiyan hashamiya da karramiya suka tsammata ala annahu mumatul li arshihi akan cewa Allah yana zaune yana gogan al'arshi yana gogan al'arshi kaga tunda su a gurin sa Allah yana kan al'arshi ne kaga mala'ikun nan guda takwas ne suka dauke shi kenan suna sake shi dai dai tuntsuro ya faɗo Allah haka suke nufi suna mala'iku wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin tamaniya su takwas ne to idan ka ce Allah yana zaune akan al'arshi to waɗannan hamalatul arshi din su ne suka riƙo Allah ko ba haka ba yawwa to da Allah ya ce mana sama da a naɗe ta ko kamar yadda ake naɗa kundi saman da ta kekece to tun da ku Allahn ku a sama yake lokacin da saman ta kece alkiyama ta tsaya to sai a faɗa mana ina kuma aka yi intikali aka koma Allahn naku ina ya koma daga daga daga sama bayan saman ta Allah ya ce idza sama'un shaqqat in sama ta ta ta kece wa azinat li rabbiha wa hukkat ko yawa to sai ku zo ku faɗa mana ina zai koma bayan sama ta kece bayan an naɗa sammai bayan Allah ya ce kullu man alaiha fan duk wanda yake cikin rayuwa zai kare wa yabqa wajhu rabbika sai ku faɗa mana ina shi kuma zai koma wannan magana Abdul Kahir al-Baghdadi shi yake faɗi cikin al-farqu bainal firaq wanda a cikin al-farqu bainal firaq ya ambaci bangarorin kungiyoyin da aka kirkire su tun daga kan kawari da kashakashanta murji'a da kashakashanta mu'tazila da kashakashanta shi'a da kashakashanta duka sai da ya kawo to ya kawo aqidan ahlus sunnati wal jama'a ya kuma tabbatar da cewa asha'ira su ne ahlus sunna masu wannan aqidan da muke karantawa a littafi al-wujudu al-qidamu al-qidamu al-baqa'u al-mukhalafatu al-qiyamu bin nafsiyat su ne ahlus sunna amma wannan ba aqidan musulmi bane ya kuma gina da maganan sayyiduna ali ibnu abi talib da yace inna allaha khalaqal arsha izharan li qudratihi Allah ya halitta al'arshi ne domin ya bayyana ikon sa da buwayarsa la makanan li zatihi ba dan ya halitta al'arshi ya zama masa waje ba ba mu muke bukatan waje ba ka ai halitta shi yake bukatan waje ina waje kan ba halitta bane to idan aka ce Allah Ubangiji yana da waje bai zamo ya wadata ba ga barin waje kenan ya zamo yana bukatuwa zuwa ga waje ta'ala Allahu an zalika uluwan kabiran Allah kuma ya fi karfin haka Allah bai bukatan wani waje sannan Saifuddin amadi ya faɗi cikin littafin sa Ghayatul Marami wanda yake da Ghayatul Marami ya duba tsab'a na Darul Kutubil Ilmiyya ya duba shafi na ɗari da tara da hamsin da tara duba shafi na ɗari da hamsin da tara ya ce mu'taqadu ahlul haqqi annal bari la yasbahu shay'un min al hadisati yace abinda masana gaskiya wanda suke kan gaskiya cikin jama'an musulmi suke kai shi ne Allah ta'ala la yasbahu shay'un babu wani abin da yake kama da Allah daga cikin halittu wala yumasiluhu shay'un ba abin da yake misaltuwa da Allah saboda laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir min al-kainat bal huwa bi dhatihi munfaridun an jami'il makhluqat Allah ya kadaita ga barin dukkan halittu da zatin sa wa innahu laysa bi jawhari Allah ba gol bane Allah ubangiji ba gol bane ba jauhari bane wala jikumin Allah ba jiki bane wala arzun Allah ba wai wani abu ne mai fadi ba ولا تهله الكائنات هل تبات شجاتك الله ولا تمازجه الحادثات هل تبات غوغيا ده الله ولا له مكان يهويه ولا زمان هو فيه ba wani wajen da Allah yake zuwa ya taro a wannan wajen kuma babu zamanin da Allah yake shiga cikin wannan zamanin ya saba da wanda yake maka Allah yana sama kuma ya ce Allah yana sama da nufin cewa sama nan ne gidansa da shi da mala'iku don haka ma in ka ɗaga hannunka sama kana kiran wanda yake sama ne saboda jahilci ma sai ka ce ai akwai kuyanga kuyangan abu sufiya kuyangan muawiya wanda ta saba ma umarnin ubangidanta umarnin ubangidanta zai hukunta ta ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce a kirata da aka kirata ta zo sai annabi ya ce mata aina Allah ina Allah yake sai ta daga hannu ta ce fis sama'i yana sama yadda kafa hujja sun ce wai ku yanga ta ce ai Allah na sama annabi kuma ya tabbatar da ita kan haka na ba haka bane cewa da ta yi fi sama'i a lokacin annabi ya gwada imani ta ne shin wannan zuciyanta muminin zuciya ne sabila da duk wanda zai fara maka tunanin Allah na sama to yana nufin Allah madaukaki ne sai dai daga baya a zo a gyara masa aqidarsa daga baya a zo a gyara masa aqidarsa saboda haka wanda yace Allah na sama ya kafa hujja da amintu mafi sama'i ko wa huwa allazi fi sama'i to haka zai zo ya kafa mana hujja da ayoyin da Allah ubangiji yace yana kasa kuma yanda kace da da a yi isra'i da mi'raji a karbo sallah ai sama aka tafi da da Allah a can yake lokacin da annabi Musa ya gana da Allah Allah yace masa innani ana Allahu fa ai na aka yi fakhla'na alayka innaka bilwadi muqaddasi wa anaqtabtuka fastami lima yuha innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqim salata li dhikri a ina akai ba a kasa akai ba lokacin da zannun ya samu kansa a halin kifi ya fada a cikin kifi me yace wa zannun idh zahaba mughadiban فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت me anta anta kai anta damirul mukhatab wanda kana magana yana kusa da kai ba yana can wani waje ba da yana can wani waje ne sai ya ce la ilaha illa huwa a cikin teku ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin abin da yasa aka yi manzon Allah a can sama aka gana da shi saboda a nuna maka matsayinsa ne an gane ko dan a nuna maka shi ba sa'an wani bane yasa aka ga- aka gana da shi a sama kaifa tarkaru kiyakal anbiya ya sama'an ma ba wala tahasaba lam yasauka fi ulaka wa qad hala sanan minka dunahum wa sana'u an yi ne domin a nuna matsayin manzon Allah an yi ne domin a ƙetare duk wani halitta yadda wani halitta yake a ƙetare wannan wajen a je a gana da shi a gurin da halitta bai iso wannan wajen ba hatta idza lam tada sha'awan li mustaliqin min ad-dunuwi wala marqan li mustalim ka fatta kull maqamin bil idafati idnu dita bir raf misl al mufrad al alami wannan shine kadai wannan shine maganan Saifuddin al-Amadi da yake ƙaryata wannan mummunan aƙida kuma da mu zo da mu karanta muku maganganun sahabbai akan aqidan ahlus sunna na ƙaryata cewa Allah ubangiji wai yana nan a sama dodar irin aqidan yau da mu zo dun da mu karanta muku maganganun sahabbai maganganun imamu malik maganganun imamu shafi'i maganganun imamu ahmad ibn hanbal maganganun imam duk za mu zo mu kakkaranta muku ci mu fayyace muku shi wallahi aqidan ibnu taymiya ne ba aqidan musulmi bane ba tataccen aqida bace ba tataccen aqida bane الحافظ البيهقي البيهقي ya faɗi cikin littafinsa al-asma'u was sifat wanda yake da littafin idan darul kitabil arabi ne to ya duba wannan shafi 144 ya duba mujalladi na biyu da mu ji al-imam al-baihaqi ya ce wallazi wallazi ruwiya fi akhir hadha al-hadith إشارة إلى نفي المكان عن الله والعبد أينما كان فهو في القرب والبعد من الحق إنجي الإمام البيهقي yace a ƙarshen wannan labari akwai ishara ya kawo wani hadisi ne sai ya yanke ya yi jawabinsa yace akwai ishara zuwa ga kore waje ma Allah nafiyul makani anillahi ko da waje ma Allah ba za ka ce Allah na sama ba ko ka ce Allah na ƙasa ko ka ce Allah na gabar ko ka ce Allah na nan ko na can ko na can Allah baya da nan baya da can baya da can can can baya da shi Allah samu mene tun kafin nan da nan da can da can da can saboda haka nan da nan da can da can fararru ne da za su kare Allah kuma samu mene tun babu su yawwa yace wal abdu aina ma kana duk yanda bawa yake fa huwa fil qurbi wal bu'di billah yana kusa da Allah kuma yana nesa da Allah haka Allah ya faɗa huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim sannan kuma yace wastadalla ba'du ashabina shakin sahabban mu sun yi kafa hujja fi nafiyil makani wajen kore ma Allah guri bi kaulin nabi sallallahu alaihi wasallama fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin addu'a anta zahiru falaysa fawqaka shay'un wa anta al-batinu falaysa dunaka shay'un a addu'a manzon Allah ce anta zahiru Allah kai ne mabayyani falaysa fawqaka shay'un babu wani abu sama da kai anta al-batinu kai ne boyayye falaysa dunaka shay'un babu wani abu a bayanka in ji wa ne in ji al'imamul bai haƙi yana kafa hujja da cewa malamai suna kafa hujja wajen kore ma Allah waje da wannan hadisi saboda haka gobe za mu yi diran ninkiya akan maganganun da suke yi na ido ido ne hannu ne kuturi ne kafa ne dariya ne duk suna dangana ma Allah wallahi tallahi na faɗa muku idan muka ɗauko littattafan su da ku sha mamaki za ku sha mamaki wallahi tallahi za ku sha mamaki ko kirista bai da wannan tunanin kirista baya da tunanin cewa Allah Ubangiji wani matashi ne shagir da yake kasa wallahi baya da shi amma wallahi akwai a cikin littattafan kuma yanda suke kwasan ku suna so su kai ku su kwashe ku ne su kai ku zuwa ga wannan muntahan mu kuma ba za mu bari ba ko kuna son a bar ku da su ne Allah ya sauke Allah ya sauke bismillah mana karanta tambaya mai tambaya tsakanin bambanci tsakanin a ɗarika da ƙungiya ɗarika da ƙungiya ɗarika ba ƙungiya bane ɗarika manhaji ne manhaj ko yawwa ɗarika ba ƙungiya bane idan da ɗarika ƙungiya ne to da mun ga wato damun waye sakataren dariƙa a Najeriya eh waye shugaban majalisar malamai kungiya kan ai an san kungiya ko ai an san kungiya amma dariƙa kan ba kungiya bane idan da kungiya ne da tuntuni turawa mulkin mallaka sun rushe ta ba kungiya bane shekara nawa aka sai shekara dubu aka yi ana dariƙa ka je ka dauko duk littattafan da aka yi aka faɗi kungiyoyi a musulunci ba za ka ga littafi ɗaya da aka kawo maka dariƙar su bayan akan shi kungiya bane ba kungiya bane in kuma ɗariƙa kungiya ne to mazhaba ma kungiya ne kungiyoyin suna da yawa kenan mazhaba ma kungiya ne a ce mazhaban malikiya matafiyan maliku kungiyan imamu malik kenan ko kungiyan imamu shafi'i kenan saboda haka duk wanda yake maka ɗariƙa kungiya ne jahili ne ba kungiya bane ɗariƙa yawwa ɗariƙa ba kungiya bane ɗariƙa wata makaranta ne da ake horar da mutane akan tarbiyatun nafsi in na zo gobe insha Allah dan da fayyace muku bayani akan haka saboda lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya kai mana Allah ya tara zukatan mu akan kaunan manzon Allah Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya ba mu shugabanni na gari Allah ya ba mu waɗanda za su ji tausayin mu su ji kanmu akwai jawaban da zamu muku dangane da abin da ya shafi abin da za a mai da hankali akai dangane da 'yan siyasa yadda suke farautar mutane a yanzu suna son su daɗa jefa mutane a kwazazzabar ramin da suka jefa su a jiya su za mu muku jawabi akan abin da ya shafi yadda za ku mayar da hankalinku dangane da mayaudaran da suke fitowa a jam'iyoyi daban-daban su samu kuma malamai mayaudara suna musu kamfen akan mimbari da sunan cewa jam'iyya kaza muminan jam'iyya ne musulma ne jam'iyya kaza kafiran jam'iyya ne ana cika musu aljihunsu da shiku da kuɗi kuma da ka ku ji su sun yi ihim sun yi shiru to duk damu muku bayani akan abin da ya shafi wannan insha Allah Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya maulan mu shaida hiru Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa nisan kwana Allah ya kara mana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Fatiha da salatul Fatih bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين